أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a shidda ga wata na jumadar akhira hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin ga watan sha biyu dubu biyu da ishirin da biyu a darasi da ya gabata mun kawo ƙarshen suratul ankabut mun hara suratul rum lokaci ya zo ƙarshe kenan insha Allah abinda za a yi za mu dasa a farkon suratul rum izinillah kayan nan akwai wani mai tambayar cewa dan uwa ne ko wani ne karatu suka yi sun kare sai shugaban makarantar ya ce sharaɗi sai an kawo biletan kenan sakamakon aji wajen uku baya kuma ba su da shi yaya za su yi ba su da wannan na biletan kenan sakamakon aji na baya ba su da shi yaya za su yi ana iya yi wanda wani kambacin shi duk da ba su da notikin a kansu sakamakon kamar da musulmi da Allah ke irin wannan bayanin irin shahada ta ƙarya ce laifi wanda iya da wannan mustawakin ko nivokin da yake da shi tun hanyar da ya samu takarda adamun ba takarda ba take aiki matsayinka ne ke aiki ba takarda ba takarda shaida ce wani iya da matsayi kaza kina duk lokacin da mutum ya samu wata shahada wadda ta shaida da matsayin shi na hakika ba ta da wani aibu a musulunci haka wannan malamin musulmi ne bayani Allah shi kan shiga wata mishi kenan akan haka suna iya yi su daidaita daidai natijakin da suka fi kari na karya su ba da muwayankin da suka bakin dai alama bakin nan ne bakin kokarinsu amma sai tsakani ga Allah kasa ƙara ƙarya wannan shi ne sai sakamakon bayani da na yi ɗazu a cikin hudu ba na masa'alar na rabo na shirya a hannun Allah take duk lokacin da mutum ya ga samu shirya kan hanya ta kware ima Allah godiya ba dabara ba ce ba wani ilimi ba ne ba wallahi baiwa ce ta Allah kwar mun karanta labaran waɗannan manya-manyan malamai na Allah kitab Abdullahi bin Salam da su Salaman kuma da wancan shi Salama bin Salama wanda sauran ƴan uwan shi wanda su wannan sun gano sun bi wasu kuma sun gano sun sani wanda Salama ba labarin wancan malamin na Yahudawa wanda shi ma ya ba shi labarin annabi zai zo da siffa da komi amma iya zawa su wanda ya ba labarin su almajiran suka yi imani shi malamin ya kawarce ma Allah wani yawan a kowane lokaci haka shirya take a bane annan Allah wala ba na man cewa ina tuni malamin farko cikin malaman gargajiya wanda ya bai shaida a kan izala ko yan izala mutuwa yana abin da yake na abin da yake malami ne ya kai sa'an ubana ma amma kuma ya kama aboki na yake muna kwami da shi na mai kama gawata malam da Allah wannan hayaniya da ake da yan izala ana kaza kaza kaza ya ce malam iliya wallahi wannan mutane suna gaskiya ba wallahi ya ce min wallahi gaskiya da su ya kamo su misalai ce abin namu ne ce mana abin namu ne ya yawa abin namu ne ce ya yawa ce zama ka misali yanzu akwai wata wani wurdi da aka ba mu shi a cikin hanyar su ya ce wani wurdin ta aka in kai ka kare ba kai ba wankan janaba shi kenan ta ba halaka da kai ba ya shi ka shi mun shaida a kan gala ya ce abin suke hudu gaskiya suke hudu amma a kan abin da yake na tsibbin shi har duba yake kuma akan haka ya mutu ake nan shirya ta Allah ce mutum zai gane gaskiya ma ya kasa binta kaka ruda me gaskiya kun Allah shi da mun gaskiya Allah jikan mutane kuma ga wata kuna ga wata musu shari'a ta Allah ce kuna Allah shi da mu tabbatar mu akan shari'a Allah cika mu da imani ah darasi da ya gabata ka hannun yan uwa da Allah yan uwa masu aiki da salula suna dauka yan uwa hankalin yan uwa aka ma kira ka fita waje ka kira ka wani kasa ka kada kada sai ka kace da kusanta wai sai ya mana kada kada wai amma kana cikin kusanta iya tana damun shi gaskiya mai wada in bayan duwar ka wata waje to in ƙara ya ka dawo shi ne kuwa abin da gaskiya lashe da mu kuma da kashe wasu mun sai mutane kashe in kansu da siya ba za su fata damu kowa mu da kai da mutane shi sani kashe ko kashe ne kai damu kowa don kashe yawa ko matsala iya da wani abuwa yau su gani kenan ko matsala ta adam a rayuwa ba ce abin dole ya kashe amma da kai damu kowa Allah shi da mu a sati da ya gabata mun hada furturun wanda lokaci ya zo mutum mu dasa farkon sura zai yi dasa sauran bayani na gaba wadda bayani da ya gabata suratul rum wannan rum kin da muke jin labari ta yanzu ita kin ce da italiya rum kin ita ce dai a wancan zamani ma ita ce daula mai kari wanda suka mamaye gabas ta tsakiya zamu ji kasar larabawa tun daga su masar zuwa palestine zuwa dai kasar larabawa yadda suka danna haccan daula suna da iyaka kurin da farisa farisa kaɗai suke suke mana aboki a dawarsu aboki fafata wasu ɓangare guda farisa gabas ɓangaren yamma zuwa can shi ne ake cewa daula turum to a wannan zamani turin sura ta sarko bayan wani waƙi'a ta yaƙi da ta kasu tsakanin rum da farisa kamar da ke ruwaya jisi hakan cikin sunan turmizi a jisin ya tabbata wanda a lokacin da ta wakana musulmi su suna maka kan hijira ne farfarkan abin misala ne sai suke horin su ƙwarin shawa suke horin ciki farisa ta lallasa ta kare rum don ganin su yi kusa da su ɓangaren aƙida don su ma mushirkai ne masu bautar gumaka su farisa sun mamaye sun karya daula ta rum mai aiki da littafi daga Allah ko annabin Allah su kuma musulmi suke damuwa bakin ciki ganin su yi kusa da ahal kitab akan ko'in nan sai suke musu gori to gashi nan kuna cewa mu mushrikan ne ga masu littafin da daga annabi ga su su an karya su mu wani mu za mu karya ko kuma za mu karya mu ma kenan za mu tun sana kan ko shi gashi nan kun ta mushrikan ne sun tuna fara wannan abun sai ya kai sukan samu damuwa akan irin abin da ya wakana na rinjayen faris a karo shine sarka wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan sura wadda wannan iya tabbatar maka cewa ƙur'ani littafi ne daga Allah daga ga wani abu ne da yake da alaƙa daula manya masu ƙari a duniya a wancan zamani wanda kuma su musulmi ko mace maka bisu ma cikin lissahi bisu ma cikin lissahi laraba a wancan zamani bisu cikin lissahi duniya ko da ƙari farisa ne ko turai ko ba laraba bisu cikin wani matsayi a duniya a wancan zamani balle a ce maka amma sai wani labari ya fito daga makka daga wajen wani wanda yake magana daga Allah subhanahu wata'ala yake magana hukunci kan wannan yaki guda biyu yake faɗin abin da zai wakana kuma da ƙayyade lokaci cikin lokaci kaza za a yi kaza kuma ya wakana kaza aka ce wannan in ba abu daga Allah bane ba zai iya sai shi to don mu kayyata shi ba yamin yakin ba ko an yi ba yaki ko wani abu mai ka hana a kuri yayi bayani kuma karar a hili ya yi hukunci wanda yakin za a yi kuma cikin shekaru kaza lokaci kaza kuma wannan wata aka karyan ita za ta rama za ta karye waccan inda ma aka ce wanda za a sake zakari ya ce dama ta karya ne ko a waccan da aka karya aka ce ita za ta rama kuma da ita fi adana al'arad halar firistar ya kaide wurin a samu yi kusa da kasaro a tabbatar ma cewa ƙura'ayin da Allah kullum ke shi ne cewa alif lamim ghulibat rum Allah ce an rija da mutar mai bayani kansa dai ghulibat rum an rija rum da mai bayani sati da ya gabata sulubin qur'ani rishin darajanta rishin kima ta kawo guri mara wanda ya bar Allah sun yi wani abin a zuwa ga na maganar rijiyar amma Allah ya ki ambata sunansu na kwata-kwata su ba magana farisa ya ce kun an rinjaye ruru a kan wayar rinjaye su ta wani marin magabata suke cewa ba a san daga yabo na kahuri duk da yana bukan alkhairi ka rika mai talla kamar kana talle shi ne sharri shi ya shi ne mai yawa daga ka alheri ka zama alherin ne kenan idan kana talle sharri shi ne kenan tunda za a ɗauke shi ta wani abin ranar ta Allah wani sulubin ne kenan Allah ya ce arin jaru mujima wa yarin jaru ba da suci ya ce fi adin al'arar arin jaye su a ƙasa mahi wuri mahi kusa da ƙasar farisa sai Allah ta wahun min ba'a da galibin sai galibu su rumawan da su ne sunansu su wannan rumawan za su yi rinjaye bayan an rinjaye su za su rama bai tsaya nan ba ya ce fididi da shi ne cikin 'yan shekaru albedo ya doka daga uku zuwa tara a larabci wannan lokacin sabkar wannan aya abubakar siddiq ya je ya ga annabi sallama ga abin da suke hudu shawa ce ka je ka ba su labari wannan ayat ta zo aka ba su labarin sura ta sauka lokacin nan ba hana maudu ba abubakar da wasu ƙwarishawa aka yi maudu to ku sa kudi ni kuku ƙwar'ani ya sabko cewa wannan rinjayar da aka ma rum za ta rama cikin hita fi bidin isini suka ce a ruwa ya sanar a me ya bid'a a wajen kuje bid'a iya farawa daga uku zuwa tara ƙasa da goma dun asha suka ce to ai mu dauki lokaci zai mu kai da mu tsaka tsakiya mu da kai a ruwa sai suka dauki shekara shidda shidda ta zo suka ce abubakar an cika abubakar kuma haka kuma gashi ba ci farisa ba ya zuba annabi da wani sahaba abubakar me yasa ka tafe shi sama da bakwai ke na zaman to ka kai musu shi ai shi da Allah ta fita ne kai ba ci shi da ba shi Allah ta tsasa bi din daga daga uku zuwa zuwa tara nan dai sauran musulmi suka zagi abubakar sadiq ya ɗauki lokaci da jere an ce duk kan shidda ƙarshe dai al'amari dai hikimar Allah a shekara bakwai ɗaya bayan wannan abu a ruwan yin gantatta akwai hadisai kan masala a shekara ta bakwai Allah ya ƙaddara wannan yaƙi tsakanin faris da rum shekara bakwai bayan wannan bayan annabi ya hijira shekara ta biyu kuma a can dana ya wakana abin asirar ta sabko a makka shekara biyar bayan kayan hijira aka sabkar da sura sai bayan hijira kuma haramta mawuɗi ya zo a takaice da abubakar sadiq abin da yahudi ya kaɗa yanzu bayan hijira sai ya ƙi wakana tsakanin farisa da rum Allah ya ba su rumawan nasara suka lallasa ƙasar ta farisa kuma a inda aka iyaka mai kusa da ƙasar rum sai abin yawa kana a nan kuma Allah ya kanta abin yawa kana wannan sai ganin haka abin ya kai ga kowa su ƙwarai shawarci da dalilin haka ruwa da dalilin haka da yawa suka musulunta da yawa suka imani sannan ne wannan manzo ne daga Allah abin ya hujja haka shi kuma hikimar Allah da ya ce fi bidi isini sai ta lillahi al'amuru min qabl wa min ba'd yace wa yawma idin ya farahu al mu'minu duka ka sa abin wa nasara da su abin duka hannun Allah yake waccan ta farkon da Allah ya ba su faris akan rum da ta yanzu da Allah ya ba rum akan farisa duk abu ne a hannun Allah haka Allah ke lamarin shi duk abin a hannun Allah yake ba hannun kowa ba yake sai Allah ya ce wa yawm idin ya farahu lil mu'minin mu'minun a wannan rana ranar da Allah zai ba da nasara ga rumawa dan su yi kusa da musulmi musulmi masu iman za su yi imani za su yi farin ciki kaga farin cikin da ya karu hikimar Allah na ya wakana bayan yakin badar musulmi can bangare guda rubuta ci nasara akan farusa Allah ba musulmi nasara akan kudashawa haka abin yawa kana nasara biyu biyu shi ne farin ciki biyu can Allah ba su nasara kuma su suke tsammanin su ma za su lallasa musulmi sai kashi Allah ba musulmi ya yi da aka na farko ba ba ta farko tsakanin kudashawa da musulmi Allah ya kare kudashawa a wannan wurin kuma ya wakana daidai rijayen rum akan farusa kaga wannan abu ne na mu'jizar alqur'ani zai yau kana a lokaci kaza kuma a wannan rana musulmi masu imani za su horin ciki kaga horin ciki ɗaya kan ɗaya me yace bani sarrallah wannan masu imani za su horin ciki da taimakon Allah da ya ba su ya ba su su ma ta raba rumawa yace kuma domin yansur man yasha Allah shi ke taimakon wanda yake so abin a hannun shi yake wa huwa al-azizur rahim Allah shine mabwayi ne jike gaba shi Allah ka jika mu shi gaba
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون
wannan mas'ala ta bada labari na rinjayen ruma kan farisa cikin wannan yan shekaru da Allah ya bayani wa'adullah wa'adalla alƙawarin Allah ne da yi shi kuma la yi fulfullah wa'ada Allah bai canza bai zaɓa alƙawari abinda ce zai zai ba mai canza abinda Allah so yi walakin na aka tsarar nasu la alamu duk da Allah subhanahu wata'ala abinda ya so ke yi to amma mahiyar mutane ba sama da haka suna ga wani zai canza abinda Allah so ba mai canza ba tabbas ci gaba يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون
ألا يا بيان مرسى إيمان يتي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا زعما تتوراوا أن كسوء كهوري سنسن ظاهر الدنيا يوم ظاهر الدنيا للي أكو إلمي ما شي قبال da kere-kere sauransu iya cikin zahiri muna ta duniya amma sanin duniya na hakika mai hankali ya san duniya ba wuri ba ne ba na rayuwa ko na zama na hihitawa wata wata gada ce wurin ƙetara zuwa wani daban ya san matsayin rayuwar duniya mai hankali amma su gurin a wuri da kuma a zo a mawuce a jidadi a kaza kaza amma mai imani ya san haƙiƙarin rayuwar duniya shine yin abin da za ka ahwane ka a gaba rayuwa ce ɗan gajera za ta mata'ul hatta mata'ul hatta duniya rayuwa ce gajera wata ke maka hukuncin rayuwa ta hal abada an wacewa duk lokacin da mutum ɗan adam bai fahimci ba ke fahimtar rayuwa kurin zai rayu ne don ya ci ya sha ya yi armi ya hau abin hawa ya yi gida wallahi hanzu akwai sauran hankali bai hankali wallahi lokacin wani tunanin ka kurin kai kurin tunanin ka kurin kurin kai ka ka sha ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi kiba ka hau mota mai kyau ka hau gida shi tunanin ka baka da hankali ba ka san duniya ba wallahi ba haka bane ba wani shi tunanin mara hankali an ce mai imani mai hankali iya ci iya sha don ya yi ibadar Allah iya rayuwa ba ci ba mai hankali iya rayuwa ba don kai ci sha ba a ya samu dan karfin ibada ya samu rayuwa wanda zai ga da shi in abu sana'a yake aiki yake me yake yi iya ne yanzu ya kare mutunci shi ya sha halak ya sha halak ya gyara rayuwar shi ta lahira shi da mai hankali ba kullum mai da kun da yake ba ya ce ya sha'awa a iya kokari ne wannan abin da Allah ba shi ya yi ƙoƙarin gyara wasu gidan hana bada shi ne mai hankali kenan kenan to kaga wanda bai fahimci haka ba kullum ya ci ya sha ya kiba ya tsare tabba ya ce ya ƙoshi ya kiba annabi ka ce abin da zai fara wari jikin adam ciki haka annabi ce shi ne farkon lalacewa wanda kada ya shi kurin don ciki kai kurin eh shi ne fara annabi ce shi ke fara cikin da bukari a wani ma sun tabi bin adam tabbatanu ban zai fara lalacewa shi adam ciki kurin mahiyawa shi ke mutum ya bari ciki mutum yin rajin ciki ya wahala shi na kai ta malamai ke cewa mai hankali za mu ci abinci kwano guda da kai fala guda yadda ka ci inci ci tare makari sai kai ka samu lada wannan bai lada ko daya dole ci abinci ka ci abinci ne ka samu rayuwa ka samu gina cikin ka daga bata ma Allah Allah baka lada ma kurin ci ne kima in dam kurin kai ta tusa shi kenan Allah shi da mu ya ce kenan su ya alamu na zahira minan hayatun duniya sun san zahirar rayuwar duniya wa hum an akhiratu magafilun amma lahira ko aka sun ga musamman mu lahira ba sun ga fada sun da ba Allah sa mu cikin masu masu walkawa ci gaba
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى نعم وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون
أولم يتفكروا في أنفسهم بالا مدنا akan gafala rabkan warudu sai ke jawo hankalin mutane mai hankalta shin wai mutane ba sa tsayawa su yi aiki da su yi tunani su yi aiki da hankali da Allah ya ba su ma halak Allah samawati wal ardi ma bainahuma illa bil haqq su gano halitta Allah bai halitta ba sama da ƙasa da abin da tsakanin su har sai don wata manuwa duk mai hankali ya diba waɗannan ababe tsarin da iya su cikin tsari kyakkyawa da irin amfanin da abin da yake suke badawa a ci dole an yi a banza kasan babu hankali shi ke nan kurin ayu a yi rana a yi wata a yi ruwa a sha a sha kurin shi ke ta faɗa kurin haka shi ke nan haka nan ba da buwa kasan baka da hankali wallahi ba shi mai ne ba duk hankali tunani ne mai hankali kurin da tsaya kurin za ka gano na mun karanta wani kissa ta Sa'ad bin Mu'az ko a nan mun karanta ta ta mutane mun a cikin hudu ba a zumun ba cikin hudu ba na matsayin mutanen Madina wasu mutum kuma kare a wajen mutanen Madina babu kiyama ba wata abin bauta babu wani Allah kurin haka annabi sai ka rubuta Madina asalin asalin su mukan labarin nan ne da wani bai hudu ke masa labarin wani annabi zai zo zaka zaka su suna da wani so za a kowata a mutu kai da wajen gawa ne har kare da a mutu a tashi har a kowata mutuwa rayuwa ba mutuwa an mutu an kare haka suka sai gida mashi amma lokacin sa'adu da manzo Allah ya zo shi ba labarin bai imani ba amma shi ma zuka su ansar suka ji labarin daga wajen shi cikin yan harkon musulunta ku sa'ad bin mu'az mun kanta labarin shi ana takaice ka sa'ad bin mu'az lokacin da suka zo sun zo da musu abul umar musu abu shine farkon da kada manzo Allah a Madina shine farkon da Allah ya kawo waje ya matsayin da kada musulunci ya je Madina daga Makka bayan an tabbata da aka ba sun gama da manzo Allah a Makka a lokacin ake hajji ta jahiliya sun yi imani annabi ya ba su shi ya zo karantar da su ai cikin abin da musu abu ya musu magana su ba su ga cewa wani Allah ya ce ba su da abu shi ya musu aiki wanda yana magana bayanan ita shi yanzu wani lokacin suka labarin iya karantar da iyansu a wata garka suka tura sun ji labarin wani ya zo ya bata musu iya ya kawo sabon addini a garin wannan a garin kawo ne ake daɗewa ana karatu sa'ad ya ko asad bin zurara asad bin zurara shi zawa sa'ad ya turo shi je gani da ya zo a fadace suna tare suna karatu su ya ce tsada musa abu ce mai tsayawa da fi haɓa kamar kai mai hankali ka tsaya ka ji abin da muke hudi an gaskiya ce ka ɗauka an gaskiya ce ka zo mana kamun ya ce kana gaskiya to shi ka ibiyanin ka yace yanzu da tiju zama tambaya yace yanzu wannan duniya da take tafiya rana turmamun da suka cikin tsari duka wannan abu take tafiya haka a ganin ka zai yi a ce wani abin kurin wannan aji a dawo babu mai tsara su suna aiki su kaɗai ne ko akwai mai tsaye da su ya ce eh tabbas akwai mai tsaye da su zama ta ba ta biyu sa'ad ya ce a sa'ad zan ma tambaya ce kana bakin ruwa sai ka ga wani jirgin ruwa da kaya da komi ruwa iya igiya na kaɗawa tana bultun bultun bai faɗi ba kuma iya ta iya kan sai shi zai a ce bai duro ba ce bai wa fa durma ce akwai mafi da shi ce yanzu da tiju da allah zan dune inda komi ke tahiya cikin wannan tsarin dole abu da take ya ce a sha mai magana ya ce yanzu a kana cikin daji sai dabba ka taɓa ce kaɓa cikin sahara da kwalika daga barci ya ce sai ka ga wani falata abinci da nama da ruwa da madara da dabino komi a tsari haka kamar yau ci da kai shi ci da ci da kai ma ya ce kace kace kace kasha kace dabino kasha ma kasha komi tsari da Allah sa'ad wannan kayan dabino da ruwa sun zama magana su zama anan ba wanda ya kasu ya ce akwai da kasu tabbas sun zuwa kanan akwai da kasu baiwa a ce wasu zo gamu da madara da ruwa da dabino da waye a kasu su gamu ko a yi magama a kasu ya zan baiwa ya ce kenan ta akwai ce tabbas akwai da kasu ya ce wannan shi ne allah shi wannan duniya komai tsara komai kamun ce a nan hankalin shi ya kawo kun sai gano ka ta gaskiya kuna sai gano eh gaskiya lalle a yi dole a yi shi ma ba sai ta ba dole akwai shi wannan yasa ita to yanzu da ya zo faɗa yanzu ka bari zan turo babban ni ma turo na kai ka bari zan turo maka babban wanda ya turo ni asa da ya koma sa'ad bin mu'az ya ce me nake ka ka zo ka je ka je kuma zaka ce da fuska me akai ya ce a abin haka ne ka je da kanka ka je da kanka daga abin da ke ya ta kusa ce shi ma ya ce a kusa ce shi ne shi ma da shi ma musa abin mai rame abu magana hankali shi ma zamna shi ma yadda ya wasa da kiwon hankali shi kuma shi bakwai da gano kai da shi ya gano wa imani kai da shi babban bai tsaron kowa kai da yace wannan gaskiya gaskiya ce kurin ya imani kuma bai da imani shi dawo gida ya tsaya da duk jama'a shi gaba da ko ko ya ce ku zo daga yau ni da ku ba ni ba mutum da mutum da ba na mutum da ku dubi so kuma dubi so mu sai tare dole imani haka kai shikenan kaga nan aiki ga hankalin da Allah ba ta ne shi Allah ka ce wa awla mai tafakkaru fi anfusihim da mutane maza su yi tunani a cikin kansu da Allah ba hankali da Allah baka su tabbatar sun sun gar cewa ma khalaqa Allahu samawati wal ard ma bayna ma illa billah Allah bai rubuta sama da ƙasa da abin da tsakanin su sai dan wata gaskiya tabbas akwai mun wakan su wa ajalin musamma kuma Allah ya masa ajali da abin sama gaba daya ko menene iya da ajali da Allah ya ambata a wurin shi ko me ajali ko me za a wai gari ranar ta kare aiki turman musu kare sai mata zo kenan ko ko me ya kare wannan haka zai wakana yace duk da Allah subhanahu wataala bai halitta sama da ƙasa ba sai dan wata manuwa kuma da ajali wanda musamman inda shi ya kana gani duk da haka wa inna kaseeran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun amma da yawa daga cikin mutane suna kafirce magamuwa da Allah suna ga baiwa za bayan mutuwa a tashi a hisabi haka suke tsammani awalam yasiru fil ard
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ana nan wa Allah subhanahu wataala yana jan hankalin waɗanda suke kafircewa tashi ba mutuwa idan ka haurai awalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim ba sa bulaguro su diba duniya kafin ku masu tsaunin aƙida ta ku ai an zo suka sun zo kafin ku ku yi bulaguro ku bi gidajen adawa da samudawa da mutanen shi a duk ga nan ga wuraren ku iya na ba wuraren mutanen tsiniya shi kenan wuraren suna nan ku je ku diba da idon ku ku ga kai tsakanin akabatar sun gabanin yaya ƙarshen su yawan tsayo kana wanda waɗannan da aka yi kafin ku كانوا أشد منهم قوة وآثار الأذى وعمروا أكثر بما عمروها سوء أن ذكروا قباتكم كرهن فيكم أداوة بلا بان أداوة دسموا داوة كما قصر سي جنة جنة sama da kura ƙasa sun rayu ƙasar da kyau a gine gine in wacewa har yau a duniya babu gini wanda aka gina aka tsawata wanda ya shekarun da adawa gidajen adawa kusan mudawa har yau ko da fir'auna yayi ga haram nan pyramid har yau duk cigaban duniya babu wani gini da ya tsawon lokaci irin nasu kuma har yau binciki ɗan adam yake pyramid abu an san aljabar yaya har yanzu ɗan adam ana bincike ba a gaba wata na'ura ba a gaba wata giri ta ɗagawa amma a birgin da aka pyramid akwai an ce birgi mai yaunin takuku proton birgi guda wani kan biyu wata ɗaya amma aka tsara su a sai a ƙarshe zau kana ga abin birki a daga har yau har yanzu ɗan ilimin baya ba sama wani ilimi ne ta wata hanya aka yi wannan ginin kuma tsayarin har ƙarshe ƙololuwan kuma sai da tun daga ƙasa aka tare gaba ɗaya yau saman shekarar dubu uku tana nan saman shekarar dubu har yau tana nan har yau ɗan ilimin yanzu har da bincike yake ta ina ne dan da ba giri da zai daga wani abu ba sama shi a wancan zamanin amma an yi gashi na kuna kallo kuma kuna kallo a gaba ba wadda na na labari ba kai Allah ya ce wa'annan kayan ku sun raya ƙasa sama da ku gine-ginen an yi an kawa da ƙasar gidan samu da wayan iya nan a Saudiya sama shi ka dubu uku da na abu iya nan an za ka je asa daga jidda daga madina zuwa tabuka hajji tabuka daga an sa hijir har yau garin yana kuma gidajen komi iya nan dakunan da bayan da komi kamar kai magana wani hutu bai lalace ba ya ce sun raya ƙasar sama da kuku raya ta wa'annan mutane masu wannan jin ƙashi da raya ƙasa da dukiya waje aka musulun bilbaina manzannin Allah sun je musu da hujjoji cewa manzanni ne daga wajen Allah wadda misali samu dama don kurewa in kai annabin Allah ne daga wani dutsen maga taguwa ta hoto iri kaza da kaza da iya kaza duk magani suka siffanta abin da impossible baiwa suka zera musu su bisu imani sai sun ga ya zo da wani abu in shi annabin Allah ne yau da ki Allah a gabansu taguwar ta zo daga cikin dutse ta siffar suka nema amma ba su mana zan taguwar fitina ce gata ce ta gata ce daga ta hajji na kasulla gata taguwar ta Allah ce fadarar ta taguwar ta Allah ga taguwar ta zo amma hau ka shaidu ka kuskura ku taɓa ta ruwan da kushe a gari a nan aka harbi aka da da da da da da ruwa da da ruwa ake dafa garan na raba ruwa yau a sha ba a sha eh suka yakta za za da nostalgia za a raba ruwa yau ku sha gobe ta sha rashin kowa wani bai sha ita kare ta sai ruwa zaraba wacce Allah musu suka zalima gurewa ne wannan abun ana nan ana nan ƙarshe dai don tsaurin kai da rashin haƙuri duk da sun ga ayar a wasu ba kamar ba ƙarshe aka yi ƙulla-ƙulla wasu 'yan duniya a cikin gari eh wasu 'yan duniya tsayyar guda tara da Allah ce eh kan sanar ta hatan ba guda tara ne 'yan duniya jagororin wannan su ma a cikin taran idan ba aka ashe ba aka dai wanda mun yi tsiyace mai tsagerancin a take za ka yi sunan shawara ne bar umarni ne to kudaru ka za ka tashi kudaru bin salim maza da ce mun tsiyata mutane a duniya ta mun tsiyata a duniya ce ce kudaru bin salim wani shi ke taguwa mun tsiyata mutane a nabi ce ya ce mace na ali da wanda zai soke ka anan ya bada mishi wurin jini shi ka diddigen ka alhaka akai anan wurin da kai wurin ana karbe shi cikin dare kuma ka buga abin ko ana ka buga mishi abin da Allah bai cika wa ka'azan ka annabi ta mai tsaya da mutane shine wani kudar misali kudar ibn sadi shi ne san mudawa kaga kaga kenan kaga sun da ayar ga ayar amma kun bara mai imani a zo aka ba labarin annabi sadu labari ai an soke ta sun soke ta to kuma abu ya zo karshe yace tamatta fi darikum thalatha ayyam zalika wa'dun ghayr makdhub yanzu da yadda ya zo karshe ya zo kwana uku aka baro turanci kwana uku da ce wani wani alkawari da bai tambaye karantuwa ba ya zata wuce wuce an karya ba kwana uku da kuma sun zo an kare ba magana a tuba ta an kare kwana uku ne ba rantu kwana uku ba ce a tuba wani ba ba magana tuba kwana uku an kare ne lokaci kuma Allah saka da ku za a cin kwana uku ba mun ba magana a ce a baka da wani ku zo ne cin kwana uku ba a kwana uku nan lokacin halakan ne kwana uku za a yi kuma wannan alkawari wani bai karantuwa ne kuma an kare haka aka yi kwana uku na ɗaya biyu uku ana wange-wange nan ne zai zo ana wu kun sai tsawa kurin tsawa guda kurin tsawa guda a garin da masu imani suka ana rauni da wannan ba ƙarar ke wannan na mutane suka wara a garin suke duk tare ake aka yi tsawa kwana duk wani kawuri a nan yi wani masu imani lafiya ɗau aya ta Allah kenan to kenan wani na lagewar kenan Allah ya aiko masu da manzanni kuma da manzannin wajen da musulun bilbayina sun zo da hujjoji ci da haka fama kan Allah da zirmahu walakin kanu an fusa kuma zirmun Allah bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba su suka cuci kansu kansu sai ne ma an zo aya ku suka imani ka haka ne Allah halakar da su idan ku yi hankali kuma ka ta same ku ni Allah ce ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا وكانوا بها يستهزئون تبايا عقود من زمي التي ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوء وإن ƙarshen wanda suka muna na aiki suka suka bin umarnin Allah suka yi izgili da manzannin Allah to ƙarshen sakamakon su suwa sun muna na aiki kuma sun ga mugun abu an kazzabu bi atalla babban laifinsu ƙaryatar da ayoyin Allah wa kanu biya da sajin amma izgili suke ma ayoyin na Allah kan haka Allah gama da su nan kenan kashe ne ga 'yan baya duk shigar zaka da ko duk shigar zaka kayan kai ayyuka zai shiga saka kuma Allah gama da su ci gaba Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un
Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'un Allah subhanahu wata'ala wanda ake kira a kadaita da ibada shi ya fara halitta komai kuma shi ne mai iyukan medo da wani halitta bayan ta lalace shi ya fara shi ke da ikon ya kirkira abin kuma yake da ikon abin ya lalace ya sake tado shi bayan mutuwa kuma kukin wannan da ake magana ilai turja'un zuwa ga Allah za a mai da kowa da wanda ya yi ba ka yi ba kowa zai koma ga Allah kuma sakamakon kowa sakamakon abin da ya yi. ci gaba ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون
Allah ce wa yau mata ƙunmu sa'adu yublis mujirmu ranar da kiyama za ta tashi mai abaras yublis mutumin da ya yanki kamar an ƙare ran tashin kiyama dole mutumin banza zai yanki kamar samun rama ta Allah ta gaba yawo ya ga haza ƙarara ta bayyana daga ya san ba shi ba rama ta Allah shi na ran tashin kiyama duk wani mutum banza na ta iblis ai daga abaras ne iblis wanda ya yanki kamar samun rama ta Allah don iblis shi Allah mai hukunci ne zai yi guda ɗaya gurin su fito da za su yi kaɗai ba isu jada ya ce bai kuɗin kuɗin hulun iblis wani ko sa Allah ya mana rama ƙwarai kamar Allah shi da komin shi kai nawa ta aka kai shirka ma kai shirka amma ka tuba Allah ga rarrata maka shi iblis kuɗin isu jada ya ce bai kuɗin amma Allah shi mai hukunci da har abada an ƙare iblis an ƙare ba a neman tuban shi iblis ba magana tuba kun dan wuta ne ya tsare a wuta ma shi ne shugaba kun ba wani kowa tuba tsare mishi amma kai aka baka dama kai zina ka shagiya kai kaiya da kai ba shirka da Allah amma yau ka tuba kai ne magafara ta Allah duk shekarun da kai ba ruwa da shekarunka Allah sai gafarta mu duk da shi da bayan gafarta maka kuma saka aljanna wannan bai Allah a gafuru rahim kenan ba Allah kenan to kaga wannan rahama ce gare mu me laifin mutu ba tausaya mana Allah ne inda Allah so yace duk wanda laifi kamar bai ko dan wuta ne ko na kare amma yake laifi iya kan laifi ne shirka da Allah amma Allah gauta maka mutu ba mashi iblis shi mashi abalata kenan ya yanki ba shi ba rahama ta Allah to su a wannan kiyama duk wani mutum banza domin a ta ba gyara a nan duniya aiki aiki a can zuta ta sakamakon a can a can sakamako da kiyama kenan duk wanda yake kiyama mutumin banza a can ya san ya gama yawo mutum abalas iblis sun gama yawo ba su ba wata rama ta Allah yace walam yakun lahum ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
ولم يكن لهم من شركائهم شفاعة to anan duniya da yawa ko suka doki wannan Allah suke ga gobe kiyama zai musu ceto kuma da gasu nan tun daga nasarawa masu ya Yesu shine mai ceto tun daga duniya sun gama shi zai musu ceto gobe kiyama wasu ma musulmin ne sun kama nasu shehunsu shi zai musu ceto a gaban Allah ko kayi kaza duk yadda kai ainihin kiyama zai ɗauki kama hisabi zai sau dubu saba'in tsakanin wata tsakanin hilin kiyama da aljanna zai kai ku a cikin riga da alju dubu saba'in da kai ku jewa ku dawo za ma Allah ka moga a hilin kiyama haka ne malama garma tun an ce kayi hisabi wani abu abu nan da kuna kai wani abu ne a rubuce suna kai alƙarya ko to zai mutum ne ana kallon malamin ɗarikan kowa ya kalle shi a duniya zai wannan da kuɗin alba ne ga ta nan ana kallo da da ku ya ɓoye ko sai a yi wani ya ce abin da ƙarya ne shari'a ga mana to zai gashi da malamin ku ne ke wuce malamin ku da aka gashi da sai shi ana kallon shi ana ana shi wani shehu yake da riga mai aljihu dubu saba'in kuma zai yi so dubu saba'in zuwa aljanna ka haya kare zafi zai dauki zai dauki mabiyan shi ko ya su wuce shi wani wani wani ke ce mun mabiya mu da abin da ka shiga aljanna wallahi na ga shi na shi na bidiyo kin ce da abin da muridin mu ya aljanna ne kun shi ba shi kauta sai da zai kirista suke ce an kafin sai shi ke nan kare haka zai ga musu suka yace kuma Allah za masa maza abada Allah ko a gidan ko a cikin jinjika wuce da wani abu a cikin bani ai abu ke boye a cikin jinjika ka boye sai a bani ka boye amma na uwa da kai a kama ka da Allah za masa maza abada Allah Allah kiyaye to wannan ce mutane a can sun yi zuma suna yi in wa duk wanda ya kama tun daga duniya wani zai mun kaza in wa abin da yan mamaki shi annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi wanda kurin a musulunce da hujjance kake so ce wani dan aljanna ne ba yi ma wani ba shi ma in ba da manzan Allah bai ce wani ya mai shaida aljanna ba mai garanti wani aljanna tabbas a hana annabi annabi hana maka sai muna wani kyakkyawan zato amma ce ga wani shi dan aljanna ne ma kun balle wai har shi kai da kai aljanna shi ya fi na kuma da kai ka wa gaya maka manzo Allah kaɗai wanda ya ware a rayuwar su kaɗai suke da garanti amma su ba ya hana ka ba wani shaida ga umma ala ta suka sanar da mun musa'un sahabi da ya shahada amma kalmar ta ce aina ka huta ya ce annabi ce wa gaya miki wa gaya miki ya huta ta ce rasula idan kuwa ban tsakace wani usman ba to a duniya ba zan tsakace kuwa an wanda ba ce wadda aljanna ne wani a harar kaka shiga ba naka bane ba to ke idan manzo aljanna bai ba da garanti ba da aljanna ne to yanzu bayan manzo aljanna da wani shekarun mutum wai shi kai rashin hankalin mutum wai kai ka da shi na ma samu kuma zai kai ka to shi ma a ina ka samu hujja shi da aljanna baka hujja baka dalili ka kan banza ka ta kanka ka kawo ka kawo ka kawo da babban giya kaddara kaddara waliyin Allah ne kaddara waliyin Allah ne waliyin Allah ne manyan waliyi ne to shi ma ta kashe gobe shi ma ta kashe gobe kiyama shi ma ta kashe gobe kiyama shi ma ta kashe ki ɗan wata hanci haka shafa'a ba mutum mai ganin tunan zai wani ne mun ceto ko zan ceto wani haka ɗiki garanti a Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake karrama bayin shi tun daga mala'iku zuwa manzanni zuwa masu imani Allah yake karrama wanda ya so a baka ceton wani ba kai baka zo ka ce a ni zai ci wani kaiwa na malaka ce manzan da shi wani malaka ce manzan da shi wani da wula bin zini ba mu cikin wani ce ba dan Allah mai kaza Allah ce ba mu yi manzan da shi wani da wula bin zini sai da uzurin Allah kenan Allah shi ki ba mutum uzunin ka je ka ci wani kai ce Allah ce baka yi ya ba mala'iku ya ba annabawa ya ba masu imani amma mutum da kan duniya zai ce ni wani zai cece ni ko ni zai ceci wani wani duka ɓaci don wasu ce akwai ceto yi kiyama amma Allah shi ke ba ga wanda ya so kuma ga mai imani mai imani ne ya yi laihi ga imani ga ka tobara to wani za a bata tun da wuri ba a shiga wani kuma hema ya shiga wutar ya sha wahala can daga baya annabi ce Allah zai sa a je a hudu su akwai ceton mala'iku akwai na annabawa akwai na masu imani ƙarshe ma ruwa da kanta Allah zai cuta na gamsa mu an zai a wata jibda daga wuta a kai sa aljanna bayan an ce ku je ku hudu bai imani ba zan san zarra kenan harkar ceto akwai ta mutum ba ce akwai ceto amma ba kai baka zaɓe maka ba kai baka ce zama wajen kai baka da garanti dan ba wanda ya maka shaida ba wanda ya malamin ka shaida Allah ke cewa wani aljanna ko annabi hudi to annabi shaida ba biyo malamin ka shaida ba dan an kama ka kama shirme ko shi ne to irin wasu kama wani Allah tun daga duniya Allah ce wallahi kullu shurka wallahi kullu min shurka shufa a cikin wasu ka bauta mana ba Allah ba ba su da mai ceto wa kanu bi shurkaihim kafirin thumma barranta sun kafirce ma abin suke bauta kina ko kiyama zaka gudu ka bar shi kanka Allah ya kiyaye jiga ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون سبحان الله كجوا نن كرشي الله ke cewa wa yawma taqumu sa'atu yawma yatafarraq ranar da kiyama za ta tashi rannan ake rabuwa wata hal abada an kare wasu a can wasu a nan wasu a wuta wasu aljanna alasamu na aljanna rabuwa ta hala bada an kare in wa hikimar Allah subhanahu wata'ala cewa wannan rabuwa da za a yi don iya cikin azaba a raba ka da masoyinka kuram yanzu a nan a duniya ta ake garin aka yi ta wani kasa yadda ka bala'i dama azaba ba a wani amma wani kaso a ce ba kawai a daga garin kaso ne kuma to kiyama za a raba ka da duk wani wanda yake naka ne matuƙa in kai mai imani ne can iya can gidan aljanna kai kana iya gidan wuta kai kana gidan aljanna shi ka wurin Allah ya raba kowa da kowa mai imanin da gobe kiyama hikimar Allah cikin ni'imar aljanna cikin tur daga labarin mutum da iyalan shi wallahi na amanu to a tun suratul imanin ta kan fi suratul والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين إن وحكمة الله سبحانه وتعالى daga cikin cikin nimar aljanna a gama mutum da iyalan shi famikin shi iya ne uwaye ne Allah zai gama kowa in waka shiga aljanna ɗanka a aljanna ko matarka ko babanka a aljanna ko ayan goshi samu ne ba ni ma aljanna Allah zai gama me Allah ya wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum amma la tanamil amalin min shay Allah ya ce wanda suka yi imani su ma amma iyalansu zuriyarsu kina iya da mata su ma sai suka yi imani irin nasu kaji sai kowane imani ne amma daraja ta bambanta wannan ƙololo daraja wani suka tsakiya wannan a ƙasa amma duka suna da imani to alƙawarin Allah ce alhaƙa na bihim zuriyatahum za a ɗauko misali babanka kategori ƙololo ta sama kai kana ƙasa sai a ɗauko ɗan a kai wani uban da wani daraja a kai wacce daraja kin a haka ɗan ne a sama uban a ƙasa sai a ɗauko a kai can haka matarka a ƙololuwa kai a ƙasa sai a kai mai gidajen mata eh sai a kai ku can a gama ku a can ai rayuwa ta aljanna mata a can kai a can haba ina jin daɗi babu ba jin daɗi kenan alƙawarin Allah ne zai gama kowa da zure shi a wuri guda daraja guda kuma za a diba hukim Allah a cikinsu wanda yake ƙololuwan can za ka sauran ba mai dosa a ƙasa na ƙasa za ka sama wannan haka yake in wada shi ta aljanna ko a wuta duk wanda ya ga mai gurbin iya can safat albam labarin ana cikin faka babanin labarin sa'alun haka wani ba malaban da sa'adun kalu ni kana ne karin qala qailun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamina almusaddiqin a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun
قال هل قال هل انتم أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم
يجي قال الله قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين حسبك a wannan Allah subhanahu wa ta'ala labarin ɗan aljanna suna cikin shagali Allah ce fa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun ana shagali ana tattaunawa tsakanin aljanna an samu cikin su can ana cikin tattaunawa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin to abokina ne ta miki yanzu na ga cikin abokai ana shakatawa sai ban gan shi ba bai babu shi shi cikin tattaunawa sai wani ya ce kai ni wa ina da wani aboki a duniya amma matsalar shi ya ƙul a inna kalimin musaddiqin iya ce ma kai zuwa ne haka yarda kana gaskanta cewa a izamitina wa kunna turaban wa izama a inna na madinu abin da kika mulki nawa ne kai da haka yarda cewa wai gaskiya ne idan muka mutu muka zama ƙasa muka zama kashi muka da zindige wai za a sake mai zo kai yanzu ka yarda haka yake gaya mini to yanzu bai cikin mu gashi nan abu kai da an gama ana shakatawa ana shanti bi kuma ana sha ana meko ana sha to ba mu ga wanda ba da mu saba zama da shiryawa wata wata hawa da ana zama ana shan shayi ma tariyawa sai yanzu a da an gama babu shi yace to yace halatu mutadun ko za mu leka can wancan gida tunda bai nan bai aljanna kenan mu leka ko ya wata gina ce Allah ce fatada sai tsinkaya kuma duk girman wuta Allah ce fara'u sai su wa'ala jahil Allah ce da ya leka wuta ka leka wutar kuma sai ga wannan aboki a tsake wuta gacce subhanallah ganin shi kuma Allah ɗan uwan Allah zai kama kwanta duk girman daga cikin kuma Allah kuma zai kama kwanta tsakanin su kai zaka je magana mutum a Amurka kana hira da shi kana ganin shi ko ba yi kai mutum ne wani adam ya wani wurin ga mutum duk girma a Amurka a Amurka kai je ko Amurka ba a gidan shi kana kallon da magana mutum da gida ganin ma da da mutum yake abubuwan kaza kaza to duka shi kai ma kai abu kai mutum tumi da tumi da kashi kai ya ce zai gan shi zai ce tallahi in kitta la turdi na rantse da Allah wani kada kada ka batar da ni ke lokacin da muke wani kai can waye na gaskiya sai in ce wallahi tallahi kan tallahi da tun zuwa ya karin zuwa ce tallahi in kitta la turdi na rantse da Allah sauran kada ka halaka da ni walaula ni'matu rabbi da kuntu min muhdarin ni ma ashe an ba da limar ubangiji ne ba ni ma da ina tan tare da kai ka kenan anan kaga me bai ga abu kishi ba tunda da ajin na iya kan kai hikima Allah har ai wuta wai ayi وقالوا ما لنا رجال
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ɗan wasu ma ɗan wuta ga su a wuta ana shan gashi ana shan bala'i to a duniya sun ma wasu izgiri da shegantaka suna ta halakaku ne sun bar hanya to ga suna su ma da su ta aljanna suka suna wani suna cikin morewa ba su ga wani ba ko iya can su ma ɗan wuta da haka zai yi ya ta dole gaba ta bagaje kunya can kurin Allah in dai ka sai kun Allah zai gama kurin Allah zai gama kwauri guda to su ma ɗan wuta suna cikin gashi wa ƙalu malana la nara rijalan kuna na domin ashira sai aka yi ba ga wasu wani su wani a duniya muna ɗaukar su mutanen manza ne ba mu gansu ga mashi azaba attakhadna hum sakhiriyan am da kadan mulabsa wai idan mu ne bai gansu ba ko ko dama muna musu shegantaka ne kan gaskiya suke ka kenan Allah bai kama kowa kun gaba gama mutum to iyata Allah samu na gina aljanna ta ɗan uwa mutum ya takan shi Allah shiri da mu akan daidai kaka damu da abu kai wasu bar hanya ya kai hali Allah ko kai dai na duniya gaba daya Allah tabbatar mu akan imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh